الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na talata daren laraba 24 da watan safar hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1400 da shekara 44 wanda ya dace da 20 da watan Satumba wata na tara miladiyya haihuwar annabi isa ɗanna na mare idan tarihi ya inganta shekara 2022 miladiyya Allah subhanahu wata'ala muke roƙo da yi mana jagoranci yau za mu tashi darasi na 31 a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul baqara faɗin Allah a satin da ya gabata mun tsaya daidai aya na ɗari biyu da biyu a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul baƙara a kan zancen masu imani kenan da Allah ce wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasna wa fil akhirati hasna wa qina azaban nar Allah ce ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab yau za mu tashi aya ta ɗari biyu da uku sai Allah ya ce, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون الله يتي واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون بل سبحانه وتعالى كتوى واذكروا الله في أيام معدودات وأنبت الله سبحانه وتعالى أتكن أيام كوانكي معدودات دسكي سنني أيام جمعيننا يوم إذا أكت يوم أنا نهي ولي ɗaya amma idan aka ce al'ayyam to ana nihin watan kwanaki maza da al'alfinaini daga biyu har zauwa uku ana kiransu da ayyam ma'adudatu kuma da Allah subhanahu wa ta'ala ce ma'adudat watan ƙilgaggu wanda abin ƙilgewa ne da za ka iya kwance kinsu kwana ɗaya biyu uku haka wanda maluman nahawa sun yi saɓani akan kalmar ma'adudat tun daga kan al-kufiyun da al-basriyun suka ce ayyamul ma'adudat ay ma'adudat kinnan da Allah ya ce ay li aqallil adad ma'ana adadin kadanni ne duk inda kaje aka ce ma'adudat to ana nihin adadin number kin kadanni ne amma al-basri suka ce lil qalili wal kathir ana isti'malin shi da abu kadanni kuma ana isti'malin shi da abu mai yawa to Allah ce wazkurullaha ku ambaci Allah subhanahu wataala fi ayyamin ma'dudat a kwanaki da suke watan ilgaggu malumai fuqaha sun yi watan sun yi ittifaki akan cewa ayyamul ma'dudat da Allah yake nihi sune kwanakin mina kwanaki da alhazai suke yi a garin mina wanda kwanaki ne wanda ake kira su da ayyamul ayyamut tashriq kuma ana kira su da ayyamul jimar ko ka kira su kwanakin mina ko ka kira su ayyamut tashriq sai ko kuma ka kira su da watan kwanaki na na aljimar na jifa domin wayannan kwanakin su ne watan 11 da watan zulhijja 12 da watan zulhijja da kuma 13 da da watan zulhijja wanda wannan aya an rawaito daga Abdullahi dan Abbas Allah subhanahu wataala ya kara masa yarda yace annal ma'lumat al-ashr da tanda Allah ya bayanin ayawatan kwanaki al-hajj ashhurun ma'lumat to ana nihin kwana guda goma cikin watan zulhijja amma ce wal ma'dudat kuma kwanaki suke al-ma'dudat ilgaggu ana nihin ayyamut tashriq wanda kuma wannan shine kauli na na jamhur malaman tafsiri daga cikinsu akwai al'imamu tabari alaihi rahmatullahi ta'ala wanda shi ya haƙaƙa wannan zancen ya ce al-mukhatab bi hadar zikir huwa al-hajj wanda Allah ya umarta da wannan Allah yake wa magana shine wanda ya je aikin hajji wanda yake cikin aikin hajji shine Allah subhanahu wata'ala yake magana watan da shi amma khutiba bi zikri inda rami bai subhanahu wata'ala yayi mukhataba da su yana magana da su ne akan watan a ambaci Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da aka je wajen jifa da muke cewa jifar shidan sannan kuma su yi jifa akan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya arzita suna bahimatul an'am domin idan mutum ya zo idan mutum ya yi jifa to kuma waton zai yanke abin da yake da shi ne na yankewa sannan kuma bayan sallolin farilla adbarus salawat shi ma a ambaci Allah subhanahu wata'ala wanda wannan hukunci na na ambatan Allah na zikiri a cikin wayannan kwanakin ma'dudat bayan sallah kenan ranar 1 da 1 da sallah da 2 da sallah da 3 da sallah babba da muke kira to hatta wanda bai je aikin haji ba shi ma zai ambaci Allah subhanahu wata'ala wanda wannan shine kauli abin wanda yake shahara wanda ya shahara a a gun sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam da ma manyan malumai da tabi'ai sun tafi akan wannan watan akan wannan zancen cewa yin kabarbari ba dole sai mutun yana aikin haji ba wanda yake gida ma bai je aikin haji ba shi ma zai yi ambatin Allah subhanahu wataala musamman ma watan eh musamman ma a lokacin da ake a lokacin da ake aikin haji musamman ma a lokacin da aka yi da sallar farilla idan aka yi da sallata sallata farilla to idan aka yi da sallata farilla to dole yana da cikin abin da aka karantar da mutane da su su ambaci Allah subhanahu wataala a wannan lokacin Allah subhanahu wataala ya datar da mu sannan suka ce kuma ba bambanci wajen ambatan Allah ba bambanci wajen ambatan Allah subhanahu wataala namiji zai iya ambatan Allah mace ma za ta iya ambatan Allah duk da wasu malumai fuqaha suka ce ai azzikir khasun birrijal maza ne kawai za su za su daga sauti su wannan kabarbari amma abin da yake kauli rajihi shine ma suka ce watan tunda tunda abinda duk ya lazumci namiji na ihrami duk abinda aka dora wa namiji an dora mata sannan kuma duk abinda aka hana wa namiji an hana mata wannan hukuncin ya shahita haka matar da take cikin gida eh bata je aikin hajji ba tana garin su ita ma bayan sallar farilla zata zata ambaci Allah subhanahu wataala wanda wannan zance yana cikin almudawwana akan a cikin fiqhin al-Imam al-Malik malamai suka tattauna a ƙarshen wannan ayar wanda ya manta da takbiri wanda ya manta da kabarbari bayan sallah mutum bai takbirat ba da ake yi bayan sallah to menene hukuncin sa a addini imamu malik ya ce idan bai nisa ba sai ya ambaci Allah subhanahu wataala ya zauna sai ya ambaci Allah subhanahu wataala in kuma yayi nisa to ba laifi a kansa amma wasu suka ce abun da yake da shi shine koda yayi nisan in ya tuna zai ambaci Allah subhanahu wataala koda mutun yayi nisa amma abun da yafi shahara gun malaman fiqh shine wa'annan kabarbari da ake yi watan hatta a kasuwa ana yi mutum za yi a ofis za ka yi a kasuwa za ka yi a saman hanya haka ma min babi aula a cikin masallaci a yi daga duk inda mutum yake zai yi ambatan Allah subhanahu wa ta'ala sai kuma lokacin da ake ɗoka tsawon wani lokaci da ake wannan kamar da Allah ce wazkurullah fi ayyamin ma'adudat malamai suka ce lokacin da ake ɗokawa wajen takbiratikin nan sun yi saɓani a kai tunda umar ɗan khattab Allah ya ƙara masa yarda da Ali bin Abi Talib da Abdullahi ɗan Abbas radiyallahu anhum wa ardahum suka ce yukabbiru min salati subh yawm arfa ila al-asr min akhir ayyam at-tashriq mutun zai fara kabbarbare tun daga subahin ranar arfa har zuwa ranar la'asar ta ranar ƙarshe daga cikin ayyam at-tashriq shine watan sha uku da watan al-muharram amma dan mas'ud da abu hanifa ai suka ce watan mutun zai zai yi takbiri ne zai fara kabarbari ne tun daga ranar arfa watan daga rana ghadat tun daga rana lokacin da ake cin abincin rana har zawwa lokacin da mutun yayi sallar asar ta ranar sallah ma'ana kenan daga arfa ne da kuma ranar sallah kai mutun zashi yi takbiri amma al-imam malik abin da ya fi shahara a gunsa shi ne mutum zai takbiri tun daga sallar azahar na ranar yanka yawon nahar ranar da aka yi mutum ya soke abin sokewarsa to tun wannan lokacin mutum zai fara yin kabarbarin har zauwa watan abin da ya shafi ila salati subhi min akhiril ayyam at-tashriq har zauwa ranar karshe da cikin ayyam at-tashriq wasu kuma suka ce a'a mutum zai fara kabarbari ne tun daga ba'dal ghurub bayan faduwar ranar arfa idan arfa ta fa idan mutum aka aka gangaro daga arfa za a tafi ina za a tafi muzdalifa to tun daga wannan lokacin mutum zai fara kabarbari ya ambaci Allah subhanahu wataala har zawwa watan abun da ya shahi karshen ayyamut tashriq wanda wannan shine kauli sahihi gum maluman watan maluman ta maluman fuqaha maluman fiqhu sai kuma abun da ya shahi lafzin takbiri yani Allah ce wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat to da wane kalmomi ne zamu yi amfani da su wajen ambatan Allah subhanahu wataala wanda al-Imam Malik yake cewa wayannan takbiratukin mutum kawai zai dinga cewa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ma'ana zakai kabbarbari ne bayan sallah ay kabbara guda uku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar amma kuma aka rawaito ta ruwaya har yau daga shi al-Imam Malik a cikin Mukhtasar Khalil a fikihun al-Imam Malik cewa mutum zai takbiri ne Allahu akbar Allahu akbar kabara guda biyu sai ƙara da la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar wallahi alhamd wasu kuma mal suka ce a'a mutum zai kabbara guda uku ne Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd maluman fiqh suka ce musamman mai fiqh ala al-mazahib al-arba'a yake cewa cikin wa'annan lafazin duk wanda mutun ya doka yayi Allah subhanahu wataala zai bashi lada kai da abun da ake da bukata dai kada ka yarda wa'annan kwanakin su wuce baka ambaci Allah subhanahu wataala ba jama'a mun fahimta sai Allah ya ce faman ta'ajjala fi yawmayni fala isma alayhi wa man ta'akhkhara fala isma alayhi duk wanda ya gaggauta ma'ana ya gaggauta sauke ihraminsa ya gaggauta ida jifa domin idan mutum ya ida ihrami idan mutum ya zo idan mutum ya zo ranar arfa zai kwana ne idan mutum ya hito daga arfa zai kwana a muzdalifa washe gari kuma zai je ina zai je watan mina domin ya yi jifa kuma huri guda ne ake jifa shine al'aqaba anan ne al'aqaba mutum zai jifa idan mutum ya jifa al'aqaba kuma daga nan zai zai zai zai a watan zai soke abin sokewarsa ya ya aske gashin kansa kuma sai ya je maka yayi watan yayi abin da ya shafi bawafi to daga lokacin da mutun yayi wannan zai dawo kuma har yau a Amina rana ta biyu kenan ko ya kare jifa suka ce idan mutun yayi jifa a rana ta daya domin ana jifa ne a ranaku guda uku 11 da 12 da 13 to idan mutum ya tsere jifa daga ranar 12 faman ta'ajjala fi yawmayn wanda gaggauta rana ta biyu daga jifa rana kun jifa tun daga 1 da 2 kenan ko ranar biyu sai mutum yayi gaugawa ya tseda ya bari ya dawo garin su to Allah ce fala isma alaihi bi ilayhi ba ma'ana idan mutum ya ji fa ranar ɗaya da ranar biyu to Allah ce ba kai laihi ba ma kuma momanta akhara wanda kuma ya jinkirta jifar har ya kai rana ta uku kenan cikar kwanakin tashriq Allah ce fala isma alaihi wato shi ma babu babu laihi a kansa dukkanin malaman fiqh sun yi ittifaki akan cewa duk wanda ya jifa yawmun nahar me yake da suna ba a jifa in ba in ba aqba ba domin hurin jifa guda uku ne akwai al-aqba akwai al-wusta kuma akwai al-kubra jere suke to ranar layya kawai alhaji zai jifa ne a ina a aqba idan ka jifa kawai shikenan ba za ka jifa sauran sauran huraren jifar ba sai ka bari kuma sai watan washe gari 1 da 2 da 3 duka zaka zo kai jifa a cikin wa'annan to sai kuma abin da ya shafi sun yi ittifaƙin cewa gaba ɗaya lokacin da ake yin jifar ana jifawa ne min ƙulu'il shamsi daga ketowar rana fitowar rana daga lokacin da rana ta fito ila zawal har zawowa rana ta karkata mana ta huce tsakiya don aka mutum zai iya jifa tun daga lokacin da rana ta fito har zawowa lokacin da rana ta gushe daga tsakiyarta amma cikin ayyamu tashriq a kwanaki a sha ɗaya da sha biyu da sha uku mutum zai jifa ne watan ba'adar zawal bayan rana ta karkata ilal ghurub har zawwa zawwara faduwar rana wa ƙarshen wannan sai malamai suka yi sabani hukuncin mutunan da ya je ya jifa malam jabir mutum ya je ya jifa a ranar layya da ake jifa aqaba sai mutum ya je ya jifa amma kafin rana ta fito ko kuma a'a kafin ma alfijiri yake to tun kafin ketowa alfijiri sai mutum ya je ya jifa ko kuma tun kafin fitowar rana to miye hukuncinsa imamu malik da abu hanifa da imamu ahmad bin hanbal da imamu ishaq alaihim rahmatullahi ta'ala suka ce ja'iz ya dace mutum ya yayi jifa ba'da alfajri bayan alfijiri ya keto bayan alfijiri ya keto mutum zai iya zuwa kafin rana ta fito ya je ya jifa amma bayan keto alfijiri amma suka ce bai dacewa mutum ya yayi jifa kafin fitowa alfijiri mutum zai iya yin jifa kafin rana ta fito amma kafin alfijirin yake to kafin sallar subahi to bai kamata ba mutum yayi watan yayi jifa to sai wanda ya manta kuma arrama wanda ya manta shi ya har ya dawo bai yi jifa ba shi kuma miye a kansa an suka ce alaihi hadi hadi ya zai zai zub da jini eh suka ce dutsi ɗaya ne ya manta yanzu tunda ana jifa dutsi bakwai ake jiwa ko kowane huri zaka jifa dutsi bakwai to sai ka manta ka manta baka yi baka jifa wannan dutsin ba baka jefa dutsin ba to miye miye hukuncin ka anan suka ce hadi ya zashi a inji kaulin wasu malumai suka ce idan mutun ya manta da dukkanin duwatsun da ake jifa bai jefa su ba ko ya manta da dutsi daya suka ce abinda zashi shine zai yi zai hadiya amma Abu Hanifa alaihi rahmatullahi ta'ala ya ce in taraka aljimari kullaha alaihi dam in duwatsun ne gaba ɗaya ya manta bai jefa ba to zai zai zub da jini zai zai yi waton zai hadiya in kuma ya bar jamra ya bar dutse ɗaya bai jefa shi ba to kana alaihi bi kulli hasatin min aljamrati it'amu miskin kowane dutse zai ciyar da miskini zai ciyar da miskini ɗaya nisfu sa'i zai ciyar da shi in duk ka bar dutse in ka bar in ka bar dutse biyar a fahimtar al-imamu Abu Hanifa to kowane dutse zaka fidda watan nisfu sa'i nisfu sa'i ka ce da miskini amma al-imamu Thauri alaihi rahmatullahi ta'ala yace idan mutun ya bar dutse daya to zai ciyar zai ciyar da miskini nisfu sa'i idan ka bar dutse biyu a cikin duwatsun da ake jifa guda bakwai zaka ce da miskini biyu kenan nisfu sa'i nisfu sa'i kenan ko idan kuma ka bar idan ka har zuwa uku idan ka ce kabar kabar dutsi uku baka jefa ba zaka ce da miskini nawa miskini uku sa'i da nisfi kenan ko yace amma idan suka huce guda hudu suka kai guda hudu har abin da ya sama to ya zan wajibi waton akanka akan mutun ya zub da jini wanda shine abin da yake mashhuri a gun malumai Allah subhanahu wataala ya datar da mu mas'ala a ƙarshen wannan ayar hayo kan jifa wanda balab suka ce hukuncin wanda yayi jifa watan da dutsi wanda yake wanda yake watan ana buƙatar dole dutsin da zaka jefa ya zama to mai tsarki ne ba buƙatar dutsi mai najasa wasu kace ana wanke wasu kace ina najasa zaka wanke wasu kace ba zaka wanke ba suka ce ka nemo ka nemo dutsi lafiyayye wanda yake da shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ya karantar sannan kuma kai jifa da shi amma al-imamu malik yake cewa dutsin da kuma ko kuma dutsin da wani ya jefa yanzu misalin sai wani ya jefa dutsi sai bai shiga ba sai kun kai kuma ka doka ka jefa sa eh to miya ku suka ce ai lam lam tujzihu bata bata bai wadatar ba dole sai ka sake jefa dutsi a wannan matsayin amma wasu malai suka ce a'a idan idan al-aqaba ne yake dutsin to ya wadatar ba sai ka sake sai ka sake tsayewa watan ba sai ka sake shi wannan wannan dutsen ba malamai suka ce abin da yake mustahabbi to daga nan za a zo da wannan dutsen wannan dutsen daga nan mutum zai kulla kaya ne ya je daga tawa ka kulla kayan ka ce zaka je can kai jihar shedan da shi ko da ina ina ke nemo duwatsu suka ce mustahabbi ne malamai sun sun sanya shi min babil istihbab tun daga muzdalifa muzdalifa mash'arul haram daga nan mutum zai biyo daga daga da duwatsunsa za ka ƙirgo dutse bakwai-bakwai ina fatar mun fahimta wurare guda uku ake difa amma sun yi saɓani a mizanin adadin iya girman dutsen wasu ka ce kwatankwacin irin kashin kashin alba'ir raƙumi irin kashin daidai kashin raƙumi wasu ka ce a'a irin abin da ya shahi kashin awaki wasu ka ce a'a kada ya zamanto kada ya zamanto ya zamanto tsaka tsakiya kada ya kada yayi girma domin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam watan ya hana abun amira shi a amira shi matsayin wasa domin ibada ce daga cikin abun da Allah subhanahu wataala ya sanya shar'anta mu ina fatar mun fahimta sai mas'ala ta karshe a karshen wannan ayar ko kuma mas'ala ta karshe wanda zamu hade mas'ala biyu a wannan hurin mutun ne yake yake jifa a cikin hannayensa kuma sai ya manta da dutse sai manta to cikin al'aba ne ko kuma alwusta ne ko alkubra ne yake bai san inda dutsen yake ba ya rasa ta ina ne kana jifa da to domin in ka jefa nan ka jefa nan ka jefa nan sai ya manta to shi shi wannan dutsi na ina ne suka ce zai dawo daga aqaba sai ya ci ya sake jifar sai ya ci gaba da ya ci gaba da jifar sa wallahu ta'ala a'lam to sai abin da ya shafi kuma marar lafiya wanda shi bai iya zuwa jifa da kansa ma'ana ya je aikin hajji kuma sai Allah ya jarrabe sa da rashin lafiya kuma ga lokacin jifa yayi to ya za a yi da kuma karamin yaron da shi bai iya kai bai iya jifa bar suka ce abin da shahi karamin yaro karamin yaro in ya zo Saudiya aikin hajji to ba laifi wani ya jefa masa shi wannan ba laifi amma marar lafiya eh za a jefa masa sai ya kirdadon lokacin da ake jefa duk in ake jifa yayi kabbara ma'ana ya sa a ransa cikin yanzu suwa da sun fara jifa kenan duk suka jefa sai ya mi sai ya kabara domin ana yin kabara lokacin da ake mi ake jifar jifar shedan ko wasu malamai suka ce to kuma in aka masa wannan dole sai yayi sai ya sai yayi abin nan sai ya zubda jini alaihi hadi zai yi zai hadaya suka ce kuma idan ya samu lafiya in ya samu lafiya to zai dawo ne ya sake jifa ya waton rama an nafsihi ya jifa makansa duk da an yi masa amma zai dawo ya jefa ma kansa kuma duk da haka amma kuma sai ya yi fidiya in ji malumai wallahu ta'ala alam to Allah yake cewa a ƙarƙashin wannan ayar idan ka cika idan ka cika kwanakin jifa ko kuma ka rage to Allah ya ce baka da laifi sai ce liman ittaqa ko watan da kuma wanda yake son watan ya ji tsoron Allah subhanahu wataala ma'ana ya zo da aikin hajji yadda Allah subhanahu wataala ya karantar ina fatar mun fahimta ya zo da aikin hajji yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora ya wajabta domin limanittaka da wanda yake so ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana ya bi dokokin Allah a cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta amma ana so an maka cewa ka cika kwanaki kai kwana uku kana jifa wannan shi ne mafi lada kuma shi ne mafi fiti a cikin aikin ibada sai Allah ce wattaqullaha har yau ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana ku ji tsoron Allah ku ji tsoron haɗurku da Allah ta hanyar bin abinda Allah yake so da kuma barin abinda Allah subhanahu wataala baya kauna sai yake cewa wa'lamu ilayhi tuhsharun annakum ilayhi tuhsharun kuma ku sani ku kinnan baki daya da ake wa karatun nan Allah ya ce annakum ba shakka ku kinnan ilayhi tuhsharun agun Allah subhanahu wataala za a tarar da ku gabaɗe Allah subhanahu wataala za mu koma wajen Allah kuma tuhsharuna za a tayar da ku ai min quburikum daga kaburanku za a tara ku daga za a tayar da ku tub'asun wa tuhsharun za a tara ku a huri guda idan ka san me kiyo makayi idan za ya je kiyo ana tattara masa a bisa shi huri guda ko ya kora su ya tafi da su to haka gaba ɗaya al'umma za a tayar da su gaban Allah subhanahu wataala hadisi ya tabbata a Imam Muslim Allah hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda annabin Allah ke cewa innakum mahshurun lalle tabbas kekin nan kukin nan za a tayar da ku gaban Allah subhanahu wataala kuma abin da ya kamata mu ƙara tsorata a kansa shine tashin nan da za a tara mu gaban Allah ba wallahi haka za a tada kowa bai tashi da matsayinsa ba wanda zai tashi da matsayi duk matsayinka kana mutuwa ka rabu da shi duk kudinka kana mutuwa ka rabu da su duk iliminka kana mutuwa to ka sai aikin da ka aikata domin ba za ka zo gaban Allah ni ne malam a'a ba wanda zai tashi za ku tashi ne manzo Allah yake cewa waton tsirara tsirara ba wanda yake da riga ba wanda yake da wando ba wanda yake da kaciya ba wanda yake da rawani haka manzon Allah ya ce wa Aisha kowa zai tashi tsirara babu sarki babu shugaban ƙasa babu dipite babu asambule ita karan kanta babu premier minister babu minister da kanshi ba wannan matsayin kowa zai tashi ne a matsayin yadda ka zo yadda ka zo a duniya yadda ka zo duniya tsirara haka za ku kuma Allah subhanahu wataala tsirara ba wanda ya zo duniya da riga ko akwai shi ba wanda ya zo duniya wasu ta hayyasa da miliyuka babu shi kowa ya zo tsirara ne zaka za mu tashi gaban Allah subhanahu wataala tsirara sai kuma Allah subhanahu wataala watan yi muna sakamako game da aikin da muka aikata kowanne wallahi sai Allah ya masa hisabi kuma sai Allah ya auna aikin kowanne daga cikin mu shi yasa Allah yake faɗa a hadisul qudsi cewa inna ma hiya a'malukum uhsiha lakum faman wajada khairan falyahmidillah waman wajada ghayra zalika fala yalumanna illa nafsa Allah ce ayyukan ku ne Allah yake tattarawa yake kilgewa duk abinda muke yi wallahi Allah na kilgewa wa allisalil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yuzahu aljazaa alawfa sakamako cikakke Allah zai ba wanda Allah zai zalunta duk abun da kai a duniya shi ne za ka tarar gobe alkiyama faman ya'amal mithqala zarratin khairan yarahu wa man ya'amal mithqala zarratin sharran yarahu Allah baya yi maka kari kuma Allah ba zai rage maka ba dawo ma rabbuka bi zallamin lil abid ubangiji baya zalunci wannan karatun Allah na yi mana ne don mu gyara ayyukan mu wallahi domin ka ƙara shiri waton zuwa ga fuskantar abin da yake gaba gare ka shige alkiyama dukkanin wannan wallahi kuma wallahi nan mutuwan nan dole sai an yi ta ka tsaya ka lura a rayuwar nan a duniya mutum nawa ka taso da su arama yanzu su ba su a duniyar nan mutum nawa ne ku kai abokantaka ku taso tun yarinta tun yarinta kuna abota da su wasu kun yi premier wasu kun yi college da su amma yau duniyar nan an waye gari babu su rayuwa mutum nawa kuke kasuwanci da shi yau ya waye an waye gari babu shi a duniyar nan to laihi suka yi ma Allah suka tafi kai mi kai wa Allah da Allah ya barka lokacin su ne yayi ta suka tafi to haka kai ma naka lokacin zai zo kuma dole ka bar wannan duniyar abinda za ka roƙi Allah da shi shi da ka sanya idan taka zazo ka cika da imani shi ne kawai abinda babban abu nasarar ka a duniya wallahi ka mutu da imani in ka kusura ko ka mutu ba da imani ba to al'amarin ba zai dade gaban Allah subhanahu wataala ba Allah ya datar da mu sai Allah ya ce ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام سيتي وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحق والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد الله يتي ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام الله يتي ومن الناس akwai daga cikin mutane akwai daga cikin mutane mai yu'jibuka qawlu wanda zancansa yake birga ka ma'ana yana ke da dadi zalaka ta halshe idan yana magana kana saura kana ji wannan siffa ce ta ta wasu munafikai da Allah ya baiwa manzon Allah labarin su Allah ce wa minan nasi mai yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya game da sha'anin rayuwar duniya Allah ce idan suna maka zance suna magana to zancen yana birga ka kana tsayeta daga zancensa kana mamaki irin yadda Allah subhanahu wataala ya hore masa watan zalaka ta halshe in yana makasin akwai wani in ya tashi magana ko da ƙarya zai faɗa wallahi in ya tsara ta sai ka ji kamar gaskiya ce to Allah ya ce cikin mutane akwai irin waɗannan mutane wanda su yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya sai Allah ya ce wa yushhidu Allah eh fil hayati dunya a zamantakewar rayuwar duniya amma wa yushhidu Allah ala ma fi qalbi har ma yake rantsuwa da Allah subhanahu wataala dan kai kai da shi Allah kuma subhanahu wataala yana halarce ga abin da yake cikin zuciyarsa Allah yana leƙa zuciyarsa yana ganin duk abin da ke zuciyarsa yana bayyana musuluncin ne a fili amma a zuciyarsa watan sabanin abin da yake faɗa ne wannan siffa ce ta ta munafikai sai Allah ce wa huwa aladul khisam sannan kuma gashi mai tsananin watan jayayya da husuma da rikici wannan malamin tafsir suka ce wannan ayar ta sauka ne akan wani da ake cewa Akhnas bin Shariq da ya zo manzan Allah sallallahu Alaihi wa ala'alihi wa sahbihi wa sallam ya nuna wa manzan Allah ya musulunta, ya nuna wa manzan Allah shi musulmi ne, sai kuma yake dungaro yake rantsuwa da Allah subhanahu wa ta'ala cewa shi yana son manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam, amma kuma a zuciya ne nafiki ne abin da ke cikin zuciyarsa daban abin da yake faɗa wa manzan Allah watan daban a rayuwa sai kasance Allah subhanahu wa ta'ala ya basa watan labarinsa cewa abin da yake faɗa watan ƙarya ne ba da gaske ba ne Allah ba mu labarin su idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibati ittakhadhu aymanahum junna suna rantsuwa da Allah ne saboda garkuwa ta ba su kariya dan tsayar da su to kuma ƙarya ne sifa ce tawa ta munafikai Allah ya kare mu sai Allah ke cewa wa yashhadullahu ala ma fi qalbihi har yana ma rantsuwa da Allah alhali Allah yana ganin abin da ke zuciyarsa cewa shi aladul hisab mutum ne mai tsananin watan jayayya da husuma da kuma banna a doran ƙasa sai Allah ce wa idza tawalla idan kuma ya juya baya ya barka kai annabin Allah salawatu rabbi wa salamuhu alayka sa'afil ardi sai ya dinga gaugawa a cikin ƙasa yana gaugawa a cikin ƙasa li yufsida fiha domin ya banna a cikin ta yana banna a cikinta liyufsi da fiha domin ya banna a cikin ƙasa wa yuhlikal harsa wan nasal watan sai kuma ya dinga bata watan abin da yake amfanin gona da kuma yana kashe watan watan dabbobin da musulmi suke amfani da shi shi wannan wannan kaf wannan munafikin al-akhnas bin bin shariq da ya fita ga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam noman musulmi baki daya sai ya bata wannan noman watan ya bata noman musulmi ya kone wannan noman da musulmi suka yi sannan kuma ya kashe dabbar da musulmi suke suke hawa kaga ya banna ko to sai Allah yake cewa wallahu la yuhibbul fasad ubani subhanahu wataala ba ya san mabannata laifi uku da uku yayi na farin yazo ya rantsi da annabi da Allah subhanahu wataala ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi imani da manzon Allah kuma ya rantsi yana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rantsi ya musulunta abu nabi kuma sai yazo har yau amfanin da musulmi suka noma wahalar su sai yazo ya kone wannan abun abu na kuma dabbar da musulmi suke hawa sai yazo ya watan ya kashe wannan dabbobin sai Allah yake cewa wallahu la yuhibbul fasad sani dai ubai subhanahu wataala baya son banna kuma baya son maballata Allah subhanahu wataala baya son banna a doran kasa ubangi subhanahu wataala baya son a dinga banna na daga cikin banna irin wannan abin da wannan wannan munafikin yayi na zubda jinin dabbar musulmi halaka dabbar musulmi da kuma kone amfanin watan watan musulmi da suka yi kaga daga cikin banna irin abin da yake faruwa a yanzu da kaga mutun ya wahala yayi noma yayi meme amma kuma sai kaga tun bai idda amfani cire amfanin nomansa ba sai a dinga sanya masa dabbobi suna kiyo a cikinsa wannan haba shakka banna ce mutum yayi zalunci bai subhanahu wataala yake cewa a hadisul qudsi inna allah inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu zalunci haramun ne allah bai yarda ba ka zalunta kuma bai da zalunce ka ba la darara wala dirara addinin musulunci ba cuta kuma ba cutarwa sai allah yake cewa والله لا يحب الفساد الله باي son mabannata kuma baya son banna a doran ƙasa sai ce wa idza qila lahu idan aka ce da shi wannan da yake da wannan dabi'a na halayen ittaqillaha ka ji tsoron Allah akhadhatuhu al-izzatu bil ism wato sai girman kai ya kawa sa sai ya ji kamar su zaci mai ji tsoron Allah ka san wani a cikin mutane wanda yake bai fahimci addini ba ko ya zamanto ta hanyar jahilci ko kuma ya zamanto a'a shi kan munafiki ne idan ka ce masa ya ji tsoron Allah sai ya ganin wai me to mi ne ka ce me ji tsoron Allah wai sai an yi wani abu ake cewa mutun ya ya ji tsoron Allah shi kuma duk duniya ba wata nasiha mai girma da ta wuce a ce maka ji tsoron Allah ya mu'azu dan jabal Allah ya kara masa yarda yace manzon Allah annabin Allah ausi ne kai min wasiyati alayka bi taqwallah fa innahu ra'sul amri kullah ka ji tsoron Allah domin jin tsoron Allah shine kololowar al'amari baki daya idan ba a ce ka ji tsoron Allah wa za ka ji tsoro a rayuwa ka ji tsoron Allah ma'ana ka yi abin da Allah yake so kuma kamar abin da Allah subhanahu wataala baya so ka daina kana ana bara ana karo kana musulunci kana munafiki a'a in musuluncin zaka yi kai musulunci in kuma zaka musulunta ba la ikraha fi din babu tilas a cikin addinin musulunci ina fatan mun fahimta to idan aka ce ji tsoron Allah subhanahu wataala Allah ce akhadatuhu al-izzatu bil ithm sai watan jiji da kai girman kai ya kama sa kamar ni za a ce in ji tsoron Allah ya manzo Allah mai manzo Allah ma Allah ya ce masa yi tsoron Allah ko Allah ce ya ayyuhan nabiyyi taqillaha ya annabin Allah ka ji tsoron Allah duk duniya ba wanda yake manzo Allah jin tsoron Allah ko akai babu shi ba wanda yake manzon Allah imani a duniya ko akai babu shi amma Allah ya ce masa annabin Allah ka ji tsoron Allah babban nasiha ce masoyinka ne zai ce maka ji tsoron Allah idan kaga kana abu a rayuwa mutun ya ce maka ji tsoron Allah in ma kana da abin da zaka bashi da tukuci wallahi bashi ya so ka da alkhairi nasiha ce mai girma da wannan ne nasihar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce galaba a duniya sai hada kan musulmi baki daya domin idan aka ji tsoron Allah a cikin al'amurra ba za a shiga gidanka a yi sata ba ba za a tare matarka ba a yi zina da ita yarka ba za a lalata maka ita ba ba za a ci hanci da rashawa ba shi da an ji tsoron Allah kowa da komai zai zama lafiya a duniyar nan rashin jin tsoron Allah a duniya shi kawo duk tashin hankali da kake gani ana rayuwa a duniya amma wallahi muddin za a ji tsoron Allah a rayuwa to kowa zai zauna salaman salama ne zaka ga sahabbai suka rayu cikin aminci shi da jin tsoron Allah subhanahu wataala Allah ka ƙara mana jin tsoron ka Allah yake cewa to fa hasbuhu jahannam ubarsa ba dai yana jiji da bil ism kuma tare da zunubi zai ƙara ma laifin lokacin da ake cewa ya ji tsoron Allah lokacin yake ƙara laifi Allah ce to fa hasbuhu jahannama ku kalisa watan abun da ya ishe shi wata kasan Allah subhanahu wata'ala hakimun ne iya kudinka ne iya shagalinka iya tantirancinka iya irin yadda Allah zai maka azaba a rayuwa to Allah ce ko bar sa jahannama ce ta dace da shi ba shi matsagere ne a rayuwa yana ganin bai isa ba a ce ai masa wa'azi yana ganin idan aka masa wa'azi kamar wani azi ya dauki mataki kasan akwai wanda zai shi zai ce to ba mu ke bada ba to mun hana ma authorization ma mun hana ai wa'azi ko shi ya hana ma ai wa'azi Allah ya ce aishe ce ya ba ai sai ah ku kale shi muna da muna da abin da muke iya masa shi ma inna rabbaka labil mirsad ubangiji yana madakata yana jira ne sai ka ida iya abin da zake na rayuwa sai ka tarda Allah subhanahu wataala kuma dole sai ka hadu da shi ka so ko baka so sai ka hadu da Allah subhanahu wataala Allah ce to fa hasbuhu jahannama ubarsa jahannama ta isa shi ta ta shi shi domin irin yadda Allah zai zai kara masa girma a azabtar da shi ga ruwa masu zafi abinci mai zafi ga ita kanta cikin wuta mutum yake rayuwa kuma ga mala'iku suna juga mutum kashi ina rayuwa take kai ko ba jahannama ba Allah ya kare ko gidan kwaso aka kai mutum nan aka kai gidan kwaso a kai mutum gidan kwaso a ce kawai ba ka hita kawai an barka kawai ka zauna ga abinci ga komi lafiyayye amma dai an liƙe ka baka yawo baka zuwa ko ina ai wallahi an azautar da kai ba haka bane dan Allah akai mutum prison kawai a liƙe shi a daure ka a ce kawai shikenan baka hita sai nan da shekara daya kawai an liƙe ka kuma babu mai zuwa ganin ka da Allah ba ai ma hukuma ba irin mun samu ma ga kutu akai kutu kale inda ma ranan ma sai ka ga kaji ba ganta ba ai kashi ka tashi hankali to balantana cikin jahannama da mutun ya rayu cikin huta ya kwan cikin huta diga ta huta wando na huta hula ta huta takalmi na huta komi na huta kuma matala ta huta dara ta huta bargo na huta tashin hankali mutum yake ciki sannan kuma kana cikin wutar ne har abada Allah ya sauke to Allah ce hasbuhu jahannam wallahi ta ishe sa Allah ce ta ita ce daidai da shi wala bi'sal mihad Allah ce tir da a ce makomar mutum shimfidar mutum gobe alkiyama wata jahannama ce mihad shimfida tir da wannan shimfidar a ce mutum shimfidar sa wai jahannama ce Allah ya kare mu jahannama shi yasa wallahi kakkai wasa ka dinka roƙon Allah ya tsare ka dan musiba ce ka dibi ko hutar duniya ba yanzu hutar duniya wa malam jabir hutar duniya idan aka hura ta in ka dumba kai hankali ba kana iya ka kone to balantana ta jahannama da mutum sai ya narke a ƙara tattara shi kuma a maido halitta shi kuma Allah ya ce a tage wani azaba annaru yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya dare da rana kullum azaba mutum yake ciki in ka ce in ka wa in yastaghisu yughasu bima'in kalmuhil in mutum ya ce Allah ruwa sai Allah ya ce malaiku shiga mai ruwan ruwan zahi sun fi dalma zahi haka za a baiwa mutum su ya sha Allah ce ya shi wuju suna narke huska kafin ɗan wuta ya kai da shan wutan ruwan da zai sha Allah ce huskar gaba ɗaya ta soye an soyar da ita Allah ce bi isa sharab tur da abin sha wannan shi yasa Allah ce anan ma wala bi isal mihaj a gaya masa Allah ya ce makomar shimfidar a ce mutum zai kwana a cikin wuta Allah ce abun yayi muni a rayuwa kai ba cikin wuta ba malam Jabir Allah ya kiyaye ƙara kare mu ko cikin gidanka ɗakin ka a ce an doke an doke huta gaba daya ai wallahi wani lokaci ba za ka iya kwana ba ko a gidanka ma a ɗakin matarka kana saman gado a Nijar ta jaye da ce ta jaye hutar ta kawai an jaye kuma energy ya ki tashi murmukin kuma ya buga ya buga inji ko babu huta kuma ana matsanancin sai Allah ya turo wani matsanancin zahi ko shi azaba ce to balantana a ce mutum yana cikin wutar jahannama wai ko kusan jahannama wata na shugaban halitta annabi Muhammad yana zaune garin Madina sai ya ji wani karar wani dutsi wani abu gaba ɗaya Madina kowa sai da firgita annabi sai ya tambaye sa bai kusan me ke faruwa suka ce a'a ya annabin Allah Allah da masu sani yace wani dutsi ne Allah ya zuro a cikin jahannama tsawon shekara 70 yana tafiya yau ne ya kai karshen jahannama shekara saba'in shekara saba'in ya yi daga sama yana tahowa aka sanya shi bakin jahannama aka turo shi cikin hutar jahannama yana gangarowa bai kai ƙarshen jahannama ba sai da ya shekara saba'in yana tahiya Allah ya kare mu Allah ya kare mu Allah ya kare mu sai ka dinga roƙon Allah ya kare ka da jahannama dan musiba ce wallahi musiba ce in aka ce Allah ya mutum fiye bai zuwa jahannama tashi hankali ya kawo shi ya shige shi dai wallahi Allah ya kare mu sai Allah ya ci gaba ومن الناس من يشفي نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد الله يقول ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله daga cikin mutane akwai wanda yake sayar da rayuwarsa don neman yarda Allah subhanahu wataala akwai wanda shi zai iya bada duk abin da ya mallaka a duniya dan dai ya samu yarda Allah subhanahu wa ta'ala, Malam Jabir a duk duniya ba abin da ya kai Allah shirya da kai, Allah ya yarda mutum a duk duniya ba abin da ya kai shi daɗi. Shi yasa babban abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai ƙara ni'imtar da ‘yan aljanna da shi a gobe alkiyama idan aka sanya mu aljanna Allah ya sanya muna ciki, Allah zai tambaye ya sa a tambaye ‘yan aljanna a tambaye mu, wai halin raditun aran ma, wai kun yarda, sai mu ce ma Allah wa malana lanar da, Allah mi zai sa ba mu yarda ba za mu yarda ba ai muna hisabi mai yasira an tuha muna asiri an sanya mu aljanna sai Allah ya ce uhillu alaikum ridwani fala aghdibu alaikum abada na yarda da ku har abada ban kare mushi da ku Allah ya ce ya yarda da kai Allah ya ce ya yarda da kai yafi duk duniya a ce ana yi da kai wallahi Allah ya ce ya yarda da kai in Allah ya ce idza kana Allahu ma'aka faman alayka in Allah ya ce yana yi da kai to duk wanda ke so ma ya ta nuna adawa ta banza ce in dai Allah ya ce kai ana yi da kai kan ana yi da kai wajen Allah subhanahu wataala to in duk duniyar nan kowa ya ka aikin banza ne amma in duk duniya kowa ya so ka Allah ya ka wallahi aikin banza ne to shi yasa Allah ce wa minan nas daga cikin mutane nan nau'i ne masu imani da Allah yake bada labari al-imam watan al-imam ibn kathir alaihi rahmatullahi ta'ala da sauran malaman tafsiri Imam Baghawi ya kawo wannan kissar yace wannan ayar ta sabkai ne akan wani sahabi da yake cewa Suhaib ar-Rumi lokacin da yayi hijira ya baro garin garin garin Makka zai tafiya garin Madina gun Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yana saman abun hawansa ya kasance daga cikin mutane masu jifa ya kware wajen halbi a cikin Qurayshawa sai musulunta sai baro garin Makka zai tafi garin Madina zai tafi garin gari madina wajen manzo Allah sallam sai qurayshawa suka yi kidnapping kinsa kusan ba yau aka fara ba suka yi kidnapping kinsa suka ce ka zo garin mu kana talaka ka zo kana a matsayin talaka ka tara dukiya kuma yanzu ka je ka koma ka bar ka bar sai yake ce musu yanzu me kuke da bukata suna da niyyar kashe sa sai ya ce musu me za ku ce game da idan nan mallaka muku duk abin da na mallaka a rayuwa da dukiya dukiya da kuɗi likidi da kuma abin da ke da kai ƙasa na ƙaddara suka ce mun yarda ya ce in kuka je garin makka wuri kaza akwai kuɗi kaza ku je ku ɗoka ku bar ni in ji wajen annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo garin madina manzala ce kai ya ce madalla da kasuwancin da suhaibu ya yi madalla da kasuwancin da suhaibu ya yi ya ci riba ayyo koyo kasuwa ta watsi shi kan wannan ya dace wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillahi akwai masu ba da rayuwarsu don don neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala shi bai da zama cikin kafirai ba ya ba da duk abin da ya mallaka a duniya don ya samu yardan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu matsayi wajen Allah subhanahu wa ta'ala ina fatar mun fahimta manzo Allah ya yabi aikin da yayi kuma Allah ya ba shi labari kuma aka yabi aikin da shi wannan bawon Allah yayi ana son an maka cewa duk abin da ka mallaka a rayuwa idan baka cuɗanya shi da aikin Allah wallahi aikin banza ne a duk inda ka waye gari akan ka waye gari a duniyar nan to ya zamanto a cikin aikinka kana baiwa addinin Allah gudunmuwa a matsayinka da dan kasuwa ka baiwa Allah gudunmuwa kana kafinta ka zama to kafinta sunna kana baiwa Allah gudunmuwa addini ta kake yi ka baiwa musulunci gudunmuwa duk sana'ar da kake yi yi kokari kaga musulunci ya ci gaba ta bangaren ka yi kokari hatta kana aici dan kana karatu yi kokari a tafarkin ka dinga toshe wata banna kana baiwa addinin musulunci kariya kai kai da a dinga sa'a wa Allah subhanahu wataala da hannunka sannan kuma in za a yi aikin Allah sa kudin ka ai da kai domin duk abin da zaka bayar wallahi mai karewa ne abinda ka bayar shine naka abinda ka tara wallahi na magada ne duk abinda zaka tara a duniyar nan in dai baka ciyar a tafarkin Allah subhanahu wataala baka ci ba wallahi ka mutu a raba mu magada amma abinda ka taimaka wa addinin Allah da shi shi zaka zo gobe kiyama ka tarar da shi Allah subhanahu wataala ya bamu ikon taimakawa sai Allah ce wallahu raufun bil ibad ubangi subhanahu wataala ya kasance mai tausayawa bayinsa Allah subhanahu wataala yana tausayawa bayinsa ta hanyar Allah yana lillinka aikin da mutum yake yi ta hanyar niyyar da abin da kai na lada sai Allah ya lillinka maka a lillinka maka a lillinka maka kuma Allah subhanahu wataala raufun bil ibad bai sabon sama Allah bai masa azaba sai lokaci yayi akwai mutane zaka ga mutum na sabon Allah ya ta zunubi yana ta abin da yake yi kuma kaga Allah na ta bashi duniyar nan yana ta jin dadi sai yayi ka morewa ma kaga mutum bai sallar subahin bai ma zuwa sallan ma bai ma addinin ma kuma ga yayi ka kudi kaga kana sallar subhan kana ta addu'a kuma har yanzu ka kasa jarabawa ce Allah yayi maka dan ya gode imani ka shi kuma wancan Allah yana masa talala ne sai lokacin da ya cika sai Allah ya kama shi kuma ana karewa kan tashi talala ce wallahi wallahu raufun bil ibad Allah na tausayawa bayonsa kai in ba dan tausayin Allah ba kai ka san wasu ƴan iska da suke duniyar nan suna iskanci wallahi ba ka samu su a rayuwar nan kai sai Allah ya darkake su a kasar Allah a ƙasar Allah a ta'a ma Allah a ci mutuncin addinin Allah a zagi annabin Allah kuma Allah ya yi haƙuri ya ƙale kasan Allah akwai tausayi gare sa Allah akwai tausayi gare sa kaga ana sa'a ma Allah subhanahu wataala amma sai Allah ya ƙale ya sa mutum idanu sai mutum ya ƙare lokacin da radda Allah ya kama shi kuma rannan kuma wato sai kaga mutum ya kuma yana cewa wayyo ni Allah wayyo Allah kuma rannan nadama ba ta amfani sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا فاعلموا أن الله عزيز حكيم الله يتي يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ياكو ماسو إيماني الله يتي كشجاء تكن مسلم تباكي ديا السلم معنى الإسلام كشجاء تكن مسلم تباكي ديا kusuka ce aslim ana nihin almawadda ku so ku kaunaci Allah da manzansa baki daya idan za ku yi addini Allah ya ce ku shiga baki daya malaman tafsir suka ce wannan ayar ta sauka ne akan watan Abdullahi bin Sallam kusan babban malami ne a cikin mi a cikin Yahudawa sannan kuma ga cikin manya-manyan mutane suke ji da shi lokacin da ya musulunta ya zo wajen manzon Allah ya gaya masa ya ga manzon Allah ɗabi'un Yahudawa to sai suna yin wasu ababe da suka musulunta su suka ce ai su nonon raƙumi da nawa raƙumi ba su ci saboda lokacin can a cikin ta attaura sun haranta ma kansu su sun haranta wa kawunansu kamar da Allah ce eh kullu ta'am kana hil bani isra'il illa ma harama isra'ilu ala nafsihi to daga cikin abun da ya haranta ma kansa shi isra'il akwai akwai namar raqumi da da nonanta eh sai su su ma ba sa ci ba sa ta'amuli da raqumi a musulunci kuma Allah subhanahu wataala ya halitta mana ko an halitta an halitta mu cin namar raqumi ko mu sha mu sha nonon raqumi kuma ayi amfani ayi magani da su to shine sai Allah ya saukar da wannan ayar akan Abdullah bin Sallam da shi da sahabbansa ma'ana abokansa suka musulunta Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu ya ku masu imani udkhulu fis silmi kafa ku shiga a cikin musulunci baki daya kada ku yi imani da wasu shari'a kuma ku bar wasu ababi a'a in za ku yi musulunci Allah ya ce baki daya hukunce hukunce musulunci gaba daya ku yi eh kar ku bar wani hukunci a rayuwa ku ce ku ba da shi ba Allah ya ce wala tattabi'u khutuwatish shaitani kada ku bi watan hanyoyi khutuwat hanyoyin ai qaraiq ash-shaytan hanyoyin shaytan malai suka ce shaytan na da hanyoyi guda bakwai da yake halakar da mutum shaytan na da hanyoyi guda nawa guda bakwai da yake halakar da mutum Allah ya kare mu Allah ce innahu lakum aduun mubin shi shaytan mai nuna adawa ne gare kuma adawar bayyanan na take domin kullun burin shaytan shine yaga an waye gari an rubuta sunan ka take an jahannama wallahi alazim shaytan hankalinsa ba zai kwanta ba ba zai samu natsuwa ba ba zai ji daɗi ba a rayuwa sai ya ga mutum da yake bin Allah sau da kafa an rubuta sunansa take yan jahannam daga lokacin sai ya ce kan wannan mun kare da shi Allah ce kaka kuskura ku bi a watan hanyoyin watan shidan domin shidan makiyi ne gare ku mai nuna adawa ba suka ce hanyoyi guda ba ku shidan yake batar da mutum hanya ta farin abu guje hanya shidan yake sa mutum ya shirka da Allah subhanahu wataala ko yayi kafirci ko ya yi adawa ya adawanci Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa hanya ta farin kenan ko mutum ya shirka idan shirka ka hada Allah da wani ko mutum ya kafirce wa Allah ma ko kuma a'a kake Allah subhanahu wa ta'ala kuma kake manzon Allah in Allah kake abinda Allah yake so kake abinda manzon Allah yake so idan shirin ya bi wannan hanyar ta shirka bai samu dama ba sai ya biyo maka hanya ta biyu shine ya watan ya zo sa ka kirkiro wani abu cikin addini ka ce ka kirkira wani abu cikin addini ka ce ana samun lada ma'ana kenan mi bid'a kenan ya kawata maka bid'a ya ce maka ai abu kaza akwai lada shi ma addini ne sai ka ji yafi abin da Allah ya furlanta maka ya wajabta maka ma kyawo sai mutum ya rike yana yi bid'a kenan idan mutum shidan ya kawata masa bid'a ba ta yi tasiri a kansa ba to kuma sai ya zo ya dinga kawata maka alkaba'ir manya-manyan zunubai ya ce maka ka ai ga ƴan mata nan tsala tsala kana iya ka je ka dan biya bukata kan kuka tuba inna Allah ghafur hashwa azza zai maka inna Allah ghafurur rahim in kai ka tuba Allah na yahewa kuma Allah na son maka dinga zunubi kana tuba shi yahe maka yana jin dadin wannan to idan ya bi wannan hanyar baka bai ci nasara akan ka ba to kuma sai ya dawo watan ya dinga sanya ka sagha'ir kananan laifuka kananan laifuka idan ya biyo ta wannan hanyar bai samu nasara ba to kuma sai ya watan ya komo hanya ta ta shidda shine sai ya dawo watan ya shiga ta da kai da abin da yake mubahi akan abu mubah sai shirata kai abinda yake mubahi ga abinda musulunci ya shar'anta afwan mubahat ala ta'at abinda yake mubahi ka barsa ka ka komo da abinda yake wajibi ne da'a ne abinda ba laihi mubahi ne an halitta maka ba illa a ciki amma kuma ga abu kaza wajibi ne to sai ka bar abin wanda yake wajibi sai kuma ka dawo akan abin da yake mubahi ina ba mun fahimta in ya bi wancan hanya bai samu nasara ba sai ya zo hanya ta shidda shine watan ya shirata kai da game da aiki wanda yake al-mafdul akan al-afdal a ce wannan kaza ya fi lada amma kaza na da lada amma kaza ya shi lada to sai halaka yin mai ladar sama sai ka zo ka yi mai karaman lada idan kuma kai yabi wannan hanyar bai samu bai samu nasara ba eh kuma sai ya dawo watan ya ya hada ka da da watan watan jakadan sa sai ya turo maka wani da zai dinga maka waswasi a kore shi wanda yake tare da kai wanda zai dinga maka wa'azi na na shedannu cikin aljanu da mutane to Allah ya kare mu suna nan dare da rana suna taiwa mutane wa'azi ai shidanun aljanu ko kaga yanzu wani zai maka wa'azi ai irin misali a takeice malam Umar irin abin da ake yi daga cikin wa'azin shedan irin abin da ake yi a bukukuwan mu a bukukuwan mu a ce kawai kai baka baka baka bid'anci amma kuma zaka zo kana kana wani kai aure sai a ce za a yi kwakutan kuma za a hada maza da mata wuri guda kuma za ka zo kai da matarka a cikin sahun al'umma kana jaye da hannunta tana jaye da hannunta a zo a yanka ketar ka sa mata a baki kai mata bizu sai ana taɓe a ga wannan iskanci ne da sarɓe ko to Allah ya kare mu kai ka daga da ka ga mutum da irin wannan abin to daman abin da yake sa shi da lalakunin abokai Allah ya kare mu Allah ya taimake mu zama da mutanen kirki Allah ya raba mu da zama da mutanen banza Allah ya kare mu da sharrin shedan kuma Allah ya sa mu fitsafin zukatan mu a rayuwa Allah subhanahu wataala ya taimake mu da taimakon sa ya iya mu da iyawarsa ya kawo mana agaji a rayuwa duk abin da muke jima tsoro Allah subhanahu wataala ya kare mu da shi wannan damunar da muke fuskanta muke abinci yayi kyawu Allah subhanahu wataala ya tsare mu da sanya albarka a ciki Allah ya tsare ya sanya albarka a ciki ɗan kasuwan mu Allah subhanahu wataala ya ƙara wa dukiya albarka Allah subhanahu wataala ya taimake mu da su baki daya ma'aikatan gwamnati mu baki daya Allah subhanahu wataala ya ƙara ikhlasi da imani a zukatanmu kuma ya bamu ikon tsare amana da Allah subhanahu wataala ya dora akan mu jagorori mu Allah subhanahu wataala ya tusanya musu jin tsoron sa sannan kuma ya ba su ikon yin adalci a cikin al'umma kuma ya tsare su da mu da su baki daya wannan kasar mai tarin albarka ta Niger Allah ya ƙara mata albarka Allah ya ƙara wa Niger albarka Allah ya ƙara wa Niger albarka Allah ka tsaye wani fititun da muke ji na zamani Allah subhanahu wataala ka albarkaci rayuwar baki daya mahaifinmu Allah subhanahu wataala ka gafarta musu ka sanya aljanna ce da mu da su kuma baki daya fa khairul kalami ma qalla wa dalla wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh